إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan uwa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna yau muna alhamis sha ɗaya ga wata na ramadan hijira shekarar dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha shidda ga wata na shidda shekara dubu biyu da goma sha shidda a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul ma'ida mun tsaya a aya ta 68 insha Allah za mu tashi aya ta 69 ta wannan sura suratul maida insha Allah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatarwa da cewa innal ladina amanu wa'inda suka yi imani duk da nan da dama daga cikin malaman tafsiri suna ce nan ana nuhin waɗanda suke da raunin imani ko wanda suke da wani munahuci wanda suka yi imani a baka jidda na ga shek usamin kwarai ya yi inkarin wannan tafsiri jidda ya zo wajen magabata nan iya tabbatar da cewa kurin masu imani ne tabbas don allah tabbatar da imani gare su a nan masu imani ake magana allah ya jero wasu kalar mutane da na kwarai da wancan mana da wanda suke da alaka da addinin musuluncin da yahudawan da nasarar gaba daya dai ga gurin ga abin da Allah ke ne ga kowa duk wanda ya wannan aikin ba ruwan Allah da alaka waccan da yake da ga abin da Allah ke ni da kowa cewa innal ladina amanu wal ladina hadu lalle suka yi imani da walladina hadu da wa'inda suke kan addinin yahudanci masu ina huduna ilai ko cewa dan alaka da yahud wanda ba su daina addinin da yake da alaka da taura mabiyan taura wanda suke imani da taura wanda suke dangana ga annabi Musa alaihi salam su ne ma'ana yahud wallazina hadu kuma cewa sabiun nan sabi'awa ne yake da magana shin wasu na cewa wani addini ne tsakanin nasaranci da mujusanci kamar da mujahidi ke cewa sai ibn jubair iya cewa a addini ne a cakule tsakanin yahudanci da nasaranci wasu ba su ce majusawa ne yan wa a takaice wannan asabi'un wasu ne daga cikin kalar mutane waɗanda suke ba sa yahudanci ba sa nasaranci nau'in wani addini wanda Allah bai da shi ba kuran ala kulli halin akwai shi a saman kasa a yanzu babu shi iya cikin dai nau'in addinin da Allah bai amince ba da addini ne kuran kina wannan nau'ikan na addinai da yahudawan da sabiyawan wannan sara da nasarun gaba daya sai ga abin da Allah ke bukata Allah ya ce kurin man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda a cikin su wayannan da aka jero duk mutumin da ya imani cikakke na da Allah ya cika ya imani cikakke da Allah ya imani da Allah kuma ya imani da rana ta ƙarshe na yin wasu aka mai da kamar al'amarin biyu ne kurin imani da Allah da wani yana da alaka da jigon dukkan abin da yake da alaka da imani ya kama magana imani da yau mulakar saboda yan uwa duk wannan kai da kawowa da ake tun saukar da adam a saman ƙasa da irin aike da Allah subhanahu wata'ala ke yawa bayan shi a saman ƙasa duk wani wani magana wa'annan bayi na Allah iyan Adam Allah ya samar da su a wannan ƙasa a wannan duniya da wata manuwa za su za a aiko wasu umarni ɗaya ba ɗaya ƙarshe za su kare wannan rayuwa su koma ga Allah Allah ya yi wata rana ta ƙarshe wadda daga ita babu wata rana shine yawmul akhir rana ta ƙarshe wadda daga ita an ƙare duk wani abu ya ƙare ta ce wuni na ƙarshe daga nan za a yi gida biyu wasu a gidan wuta wasu gidan aljanna kenan wannan rana mai mahimmanci ga ɗan adam wadda Allah subhanahu wata'ala ita ce ya alƙawari duk wannan shekaru aru aru da ake yi a yi kona annabin a kashe wannan a yadda da wannan a yi wannan dindin jigon magana abin iya ƙarewa a yawmul akhir rana wadda Allah subhanahu wata'ala zai tara dukkan wannan manzanni da aiko kuma ya tara dukkan wannan bayi da ya halitta gaba daya tun daga warko har karshe gaba daya zai tara ta a wuri guda don yin hukunci tsakaninsu kina rana ce mai muhimmancin gaske wanda kuma da yawa cikin al'ummomi sun kawurce ma yau mulaka saboda aiki da ra'ayi da kwalluwa ta dan adam na kasasa sai aiki da ya za a yi su a can da suna ga cewa a iza kunna turaban wa izama shi yanzu mun zama kasa mun zama kashi mun zama kasa mun rike kuma sake mai domu duk suna ganin abu ne wanda yake bai wa a hankashar hankalin su wannan tunanin ya kawo suka ce kurin bai wa a yi kiyama a tashi bayan mutuwa bai wa wani zama wannan da yan kwanaki wani bawan Allah mutumin daji ne bai labarin wannan mutanen amma amsar da ya bani irin wannan amsa ce ce ga wata malam ya za a yi mutum ya mutu ya zama kasa ya tashi shi haɓa malam ta ga bai alaƙa mutumin tashi ne musamman yake nema amma shi ƙwallo shi ta bashi tunanin bai ruwa a hankalin shi a mutu a tashi ta yan uwa wannan al'amarin kiyama wanda ya san Allah shi ya san za ka bar imani da Allah wanda ya san Allah ya san kudura ta Allah hikima ta Allah ya san da cewa tashi a gobe kiyama abu ne mai sauki a wajen Allah kuma yan uwa abinda muke ciki a yau abinda wayannan kawure suka gabata shekaru aru aru suka kafirce mu Allah suka tayi wuta ba da musu dawo irin tunanin da ya sa suka kawurce a yau iyansu da jikokinsu sun tashi da suna ga cewa a wannan hankali nasu ma abu ne mai yiwuwa ɗan adam ya zama ƙasa ya lalace ya sake tashi wanda muna magana a tunani na nakasashe na ɗan adam na baya su wancan yan warko sun yi tunani irin nasu da jeran hankalinsu sun yi tunanin baiwa a zama ƙasa a lalace sai a yanzu kawure ne ba su imani kun ba su alaka da addini amma su hankalinsu sun ga abin da wancan suke bai gabewa ashe iyayewa ɗan adam ya zama ƙasa ya lalace wanda ya samu alaka na abin aka ce na adn sun tabbatar da imaninsu a ilimance adn kin ko domin ɗan adam jikin adam a kota a cikin da adn adn na kowa in gobara za a yi ba magana ba kasa a yi gobara ka zama toka adn kinka wani shi kuma adn a jikin shi duk wani sirrinka a jike yake a jikin adalin kinka wani abin na littafin cewa duka abin sani a jikin duk wani abin labari na siffarka yadda kake gaba daya a cikin shi yake to suna a imanin kahure ne yanzu suna ga abu ne mai yiwuwa mai jin labarin kwallon a sun ce a turai ana hana su ta suke ce na na kwallonaji mai wanda ya san abin da suke ce kwallonaji kwallonaji imani ne da maganar tashi ba mutuwa don kwallonaji wani abu ne da ake cewa wani abu nan cikin halittar abu halittar da ta mutu zai iya komawa yadda take kamar da duk da sun yi na dabba sai wane ne to kenan systemcin wannan yan uwa na wannan halitta ta adayan dan adam ya yi imani a yanzu masu ilimi a ilmance iyayewa yanzu a tada ka kai da kanka wani abu ne su ta na sun ka wuta sun sai wuta ba ta ma a koma a gyara to yanzu diyansu suna da imanin ashe abu ne mai yiwuwa domin wannan yawa shekaru aru aru dubu da wani abu nan annabi ya ba labarin bayan sun qur'ani sunna ta bayani yanda ma za a tadin cewa Allah zai wani ruwa na musamman na kwana 40 daga sama ka zai ruwa daga sama bayan an gama komai da komai an yi busa Allah zai ruwa na musamman wanda wannan ruwan annabi ce shi zai zuba kamar da kasan ana dugo mani shi zai zai barbari dukkan jinsin da aka binne cikin kasa wannan ruwa da za a yi shi zai barbari dukkan wani jinsi na adai ilikin mutum kenan wanda daga shi annabi ya ce za a tado kowane mahaluki da aka halitta saman kasa wannan tun annabi ban labari nasin qur'ani ya kawo sunna ta bayani to yanzu su wancan da sun yi aiki da hankalin su karami ba su da imani da Allah da manzon da Allah ya ko suka aiki da hankalin su suka ce ƙarya ce suka mutu suka tayi wuta ba da ma koma a gyara yanzu kuma irin sun gano ashe abu ne mai ruwa to mu da mun imani duk wannan labari ne mu da mun yarda hikimar Allah an maye ne Allah zai tare mutum bayan mutuwa sai mu muna magana dan adam kullum kakkai tunkari nassun qur'ani da sunna da hankalinka abinda kuma ake nema ya tabbata in dai abin ya tabbata a qur'ani ya tabbata a sunna ko da kwallo ka bata gano ba ilimin ta bai kai ba ilimin dan adam a yau duk cigaban da aka yi har yanzu muna na kasa wani iya ganin za a ci gaba komai za a gano shirme ne duk ilimin zai ba ka bane ba akwai mai tunani yanzu da wani bature da gano babu shi a in abin a yanzu kwallo ba ta gano ba in dai manzo Allah fada Allah fada mun yi imani samina wa ta'ana a kuma zai wakana abin da magano ne fani ma abin da magano ba mu hin bar mu Allah mu gano bane ba man kake tsammanin a yanzu wai dan adam ya kai wata marhada a tunanin wani mai karamin ilimi dan adam yanzu bature komai ilimi ya gano wallahi ba haka bane kun ba wanda sun haka hesu da kansu ina jin wata muhawara ta wani abin bincike suke yi ɗaya cikin su iya magana cewa wai duk wannan abin da ga mana ana jakubatin kaza an yi kaza an yi kaza ya ce wallahi a cikin ilimin da yake cikin wannan cosmoskin namu wannan wannan ismaskin namu suka ce wallahi a cikin jahilci muke ɗaya cikin dubu mu ɗaya cikin dubu da ilimin da yake shibike a sarrafa subhana wannan kurin dan adam ba shi ɗaya duk wannan kankanin da samu kamar da Allah ke cewa mai Allah ke taimaka Qur'ani wa ma tusbihu illa illa qalila Allah ya tabbata wa ma tusbihu illa qalila ilmin kadan da gaba Allah ya tabbata ilmin da aka ba da Adam an kadan ne wa ma tusbihu illa illa qalila sai ilmin da aka ba dan kadan ne kin adam kullum idan nasi ya zo sunna ko Qur'ani kurin sami'na wa dana mun gane mu gane ba kun mun yarda ka je ka iya ka yaki da hankalinka ya ka mutu ko daga baya bayan ka tayi wuta kuma ban dan dan wanka ya gano ba dama ya mai ka yi imani a kudu mu yarda mu yi da'a da duka abin Allah ba labari kenan ɗan uwa muna maganar ran lahira sai rana wanda al'ummomi kayan mu suka yi ta suka yi ta rigima kanta aiki da rashin hankalinsu suka ce bai yi wasu kawo ce ma Allah to Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar lahira sai kuma wa amila salihan kaji imani kaɗai bai wadatuwa sai ka imani bayan ka imani sai ka kuma aiki kuma aiki ba haka ake bukurin Allah ka magana aiki ya ce ya ce amana saliya aiki Allah ba aiki ko ya aiki ko wani kafin ya aiki yake amma Allah ya ce amana saliya mana amana saliya yanzu kana amsa kullum Allah iya magana da aiki na gari ba yawan aiki ba ba wahala ba aiki wanda Allah ya yarda shi shi kuma sai mun sani duk mai hankali ya sani ba yanda za a wani a cikin mu ya iya gano aiki nagari wanda Allah ke so da kwallo shi yayu ya gano magana Allah da kwallo haka kur amma abu ne da sauki sai ka gano aikin da Allah yake so ta hanyar wanda ya aiko ya koya maka shi da sunna kenan shi ne hanya mai sauƙi wajen gano addinin Allah ka bi tafiyan da ga wanda Allah ya baka da wahala ba sa ka ba wahala ba sa ka bincike wata ibada ba kurin naka sami ina watsana ka ji ka bi ga wanda Allah ya yi ko ya koya maka abin da Allah ke so shi ne Muhammadu Rasulullah anzu kenan kai naka kurin bi ne cikin sauƙi haka babu a mai wahala don bid'a ka wahala kun babu lada sunna cikin sauƙi kuma ka samu lada ko ko ne ka baka abin maka lada niyya sunna ko ni aiki kai baka ba za baka lada amma bid'a kai ka wa har lada izini shine matsalar kina Allah shaida mu kenan Allah yake magana wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya aiki na gari wannan kenan bai hude ne ba na tare ne ba saba ne in wane ne kai mai dawo musulunci ne ga abin da Allah ke so gare ka kurum kai imani da Allah da ranar lahira kai aiki na gari wannan unwa ne ne fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan gurbi wannan layin mutane irin wa'annan mutane in daga ina hutu kinan ba adibawa asalin kakan ka dan waye jikan wane ne daga ina ka wannan addini kake ga abin da Allah ke so ba ruwan Allah da jinsin ka daga ina ka hutu wani addini ne in dai ka zo kai wani abin da Allah ambata kai imani da Allah da ran lahira kai aiki nagari wanda Allah ke so fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare da gobe kiyama Allah zai ma garanti zai kiyaye ka daga tsoron gobe kiyama kuma kafin ka bar duniya sai an baka albishikin kaka yi tsoron komi eh kaka bi tsoron komi eh ya baka nutsuwa kaka damu a ce mai imani ba a ɗauke ran shi sai an mashi lamunin cewa fala khawfun alaihim kaka yi tsoron komi kuma wala tahzanu kaka bakin cikin abin da ka bari dan adam ya kai duniya ya sha wahala ya tara wani abu da yake so ko wani abu da yake so a nishi ya mallaka na mata ne na dukiya ne wani abin duniya ne kana tunanin zaka bar shi to wanda yake da imani kafin ya bar duniya ya mai garantin cewa kaka ji tsoron komi kuma abin da zaka bari kakka yi bakin cikin rabuwa da abin da ka bari dan abin da aka mata ne a gaba shi talabin da Allah ya ma a gaba ya abin da ka bari kina kina ce mai imani da Allah zai bar duniya zuciya huce tabalmar imani iya tana mulki da ya bari zai kuce dukiya da ya bari zai tsare hankalin shi a nan hankali a tashe mai imani da Allah ya laira da aiki na gari bai bar duniya sai zuciyar shi ba ta da ratuwa da komi sai an ba shi lamuni garanti za shi ya iske abin da ya bari a nan ya yi mana da kyau da suke a wajen Allah ba kenan abin da yake gaban shi yaki amma mun yi bayani sai wani tantar sama da ya wuce shi a lokacin nan bayan an gwada mai sakamakon shi shi ba ma abin da yake nema ya mutuwa ku ne kuke kuka kuna wayo wayo kuna wane ne shi mutuwa da kika ana zamanin bai so ya koma baya wanda ya ga irin abin da aka manta shi gobe kiyama dan haka kenan mun fata Allah mun Allah mun muwafaqa da imani da Allah da Allah da yin aikin da Allah yake so to bayan wannan aya sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa arsalna ilayhim rusulan Allah ce ya dauki alƙawari da bani isra'il akan a'a da biyayya ga duk manzon da ya aiko daga ciki akwai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahin yazo tuna akwai alkawari tsakanin su da Allah na in ya zo za su yi imani da shi za su taimake shi ya ce kuma wa arsalna ilim rusulan wannan banu isra'il Allah ce mun aiko da manzanni ba ɗaya ba rusulan nan mutum zai gane waɗannan mutane ko halin mutane guda ne ya ce wa'annan wanda Allah ya ɗauki alkawari da su na biyayya ga dokoki shiga annabawan da ya aiko kuma ya aiko da annabawan amma ga amsarsu ga jawabinsu Allah ce kullama ja ahmar rasulun bi malatawa an fuso duk lokacin da wannan manzannin da suka da na aiko kenan manzan Allah kakka ga cewa kai ne kai baka cikin zuma na zuma annabawan na zuma ga halinsu annabawan da bani da Allah ya ku a cikin nasu jinsin nasu da suka ce kai dan ba dan baka cikin su to nasu ma Allah ce kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da ya saba ma san zuciyarsu me yan uwa na da wake magana da al'umma kuma malamai jagorori na wannan al'umma yan wayan da sunan Allah take cikin bayan shi Allah zai aiko da wani manzo zai zo ya da'awa wasu yi imani su dauki darasin da ya zo da shi ya karanta da su addinin Allah haka yake rayuwa ya koma ga Allah wasu kuma sun kiya to wa'annan wanda annabawa ke bari wanda suke jagororin al'umma wanda muke cewa malamai a yau su ma banu isra'il wa'annan jagororin malaman jagororin da su ake magana dan a lokacin nan bayan wanda magana ya wuce su suke faɗi a ji su suke ba da labarin addinin Allah ga yadda ake bautar Allah ga abin da Allah ke so ga halal ga haram su suke tafiyar da al'umma ana nan ana nan sun canza addinin sun zuko da wani ababai na ci da addini sun dai jirkita addinin Allah sai Allah da aiko da wani manzo cikin bayan shi cikin su sai ya taso da ya karantar da al'umma addinin gaskiya addinin da Allah ya aiko to yanzu kuma wata isko wayannan malamai nasu jagororinsu su suke fara adawa da shi domin daga an ce Allah maganar Allah wa ke tambaya mala shi yasa su mabiya ba su ji wani shugaba na dukiyar duniya kare a wanda suke faɗi a ji su ce wannan gaskiya ne bawan Allah ne Allah ya koshi malaman suka tambaya malamin su aka isko su suke jagorar al'umma sai wayannan malaman wanda ya kamata su ba wa'annan annabi wannan annabin da ya zo ya gyara su ba shi goyon baya na kira zuwa ga addinin Allah ya zama su ne a gaban adawa da shi sai su ce ƙarya yake ba annabin Allah ɗan nan waran ya ce mai tuna tuhuma in wanda wani wanda kan ci labaru labarun na baya baya ta ci labarun annabi zakariya annabi yahaya su malaman cocin malaman wanda suke wajen ibadar su suka fara ma ko da cewa ba annabi Allah bane ba dan wara ne annabi zakariya da suka mishi haka ya hayan kenan halin wa'annan jagororin malamai su suke adawa da annabawan Allah yanda kake ga danwa a yau malamai yau aka ce kaza wani zai tambaya an gusu tambaya malamin mun gusu za ta malam mun ji an ce Allah ce kaza ya tambaye jahili malamin zai tambaya akan ya ga mai an ce kaza kaza ba kyau kaga idan yake malamin gargajiya mushirki kaga zai bata ahlus sunna zai bata kiran sunna alhali shi ahlus sunna bai da tayi na shi kira yake zuwa qur'ani qur'an zai isko wanda malamin ke ce shi ne malamin qur'ani za ka ce ba a wajen su waye suke kira qur'ani ba su ba su ne ma su ne ma da makarantar qur'ani maimakon su su kamawa mai kira a koma ga qur'ani sai su ya dawo shi shi ya ku bayi su aka sani a gari su suke faɗi a ji sai su ce ƙayya ke wannan ba mutumin Allah bane ba yadda a yau suke ma ahlus sunna malaman gargajiya zuwa bid'a wallahi haka wa'ancan al'ummomi haka suka ma annabawan Allah da abu ɗaya ne misali guda ce su ake ji su suke da alaƙa da littafin Allah sai wani Allah ya aiko mu a canta manzanni ne mu kuma an za a yan faɗakarwa ne ba manzanni ba ne ba amma da awa ce wannan ƙur'anin za ta malam duke gidanka a kaɗai ƙura a yi aiki da shi wannan addini da muke imani da shi ba mu muka tsara shi ba mu koma mu ɗauko daga tushe ba daga hanya ba tsakar rana ba a koma tushe ba malam wani ba kakana wani yaya shi manzan da aka aiko yaya wannan addini shine wa gyara da ake magana na zuwa kira na ahlus sunna kira ne ake a koma addini yanda aka sabakar da shi ba na gada ba kakana babana malam wane a yi addinin Allah yadda Allah ya saukar da shi an zo an gurɓata an so da bid'a da shirka cikin addinin Allah an waye gari mutane suna tsammanin shirka shari'a ce yau da yawa cikin jahilai sun doka irin yadda ake wannan kashe mutum a mutum kurciya da qur'ani a ce yasin hamma da yasin wata zabtaka wata mai sarka wanda ga kowa sani ya san wannan wannan zaman nake mamalin ya sani ya san wata ne sarka akwai da ta saya akwai kurciya amma tabbace da duk ba ka tashi ba wani bawan Allah dan barke muna tare mu tasowa ka dan barke cikin abu kamar haka amma ba mutum nan bane ba sai ya akan shi ya san da labarin tabbace da za a ma mutum tabbace da ko san da za ta tabbace da ko za ma ya san duk mai hankali a nan kasar Hausa ko Niger ko Najeriya daga an ce za a ma ya san kenan ka san za a wani shari'a ne ma aka shiga kuma ce ya san ya san ta qur'ani to shi ma haka ya san tabbata ya ta maduna san tubba da tabbata ya ta ma ne kayan jifa ne na malamin suke yin sihiri da ita sai ya san laban tabbata da ya samu qur'ani a faransai iya karantawa sai ga tabbace da domin da abu lahabi yau somon waye ana faɗi dai domin ya ga to an ce domin na abu lahabi yau somon diyu an ga sai ga to shi ga mai hannu a ce hannu biyu abu lahabin amu sai ga mai kawo nan malam na magana aka ce kakewa shi ya shiga abun ba magana da kasa shi ya karanta a faransai ne an hannu biyu alabin allah an ce su kaza kaza shi ga nan ya ce wajen da mai mura wai wai mu wani ayi mai take ne to shi an ce mai ana kashe mu ana mutum da ita su tsaye shi hankalinka wala daman su ne suke gwaji ba ita ba haka ta ba shi wannan a kan shi ɗoka yake kun tabbata da kurin kayan kisa ne kurin kashi kan zai kurin sai an wan wannan su kulle wallahi waccan al'umma ta gabata haka ta kai su kai ba mana ta ba hatta ƙurai wanda annabi manzon Allah Allah ya kunshi a cikin su ƙurai shawa suna da addinin annabi ibrahim addinin annabi isma'il shi yasa manzo Allah ya tabbatar da kahurci ko shiga wuta na dewa cikin kakakuwayen su kakannin su gauce saboda akwai addini a garin makka akwai addinin annabi ibrahim da annabi isma'il addini aka cir aka jirkita aikin makka wanda da akwai shi ana yi manzo Allah ya zo duniya kiyan manzo Allah ga an zo aikin haji rana guda da musulmi da mushrikai yanda ma akwai abu su ne suka jirkita abin aka lalata abin manzo Allah ya zo ya jaddada addinin Annabi Ibrahim salam ya mai da aikin haji yadda yake a farko to da shine yanwa dukkan aikin mai gyara idan ka zo gyara haka za ka fuskanci matsala da mutane za a zage ka amma sharri a karyata ka amma kashe ka in ta kama sunnar Allah cikin bayi an ga wannan al'umma farko haka suka yi kuma a yanzu ma halin guda na mutane ana kiran mutane ku zo ku yi imani da ƙur'ani sunna ku zo ta mu Allah yanda Allah ya tabbatar yanda manzon Allah ya ko wa yake inkarin manzon manzon Allah wa yake inkarin Qur'ani amma mai ko a bada goyon baya ga irin wannan kira na bautar Allah yanda Allah ya ce a Qur'ani yanda manzon da Allah ya aiko karantar na in wa meye matsala meye na wani wani musulmi ke inkarin Qur'ani wani musulmi ke inkarin sunna amma miyagun malamai suna nan a geyi su yi ƙarya su yi shari abin da ake nihin su ba haka bane ba ku tsaya da kaza kaza kaza to me aka faɗi bayan wannan ka taɓa jin ka ɗauki darasi ko ka sata ko ka je wani wuri ka taɓa jin malamin sunna ya ce a yi bautar Allah yanda na ce ko ni baba na ce ka taɓa shi shi ya kama qur'ani kuma ya kama sunna kuma ingantatta me a cikin yake ka shi ɗan waje inda ka shi wani malamin sunna zai da yake ba ya da malamin sunna ya ce malamin wani ya ce kaza na ibada kuma abu da ke kowa san shi ne hadisan da ake kira sun ba shekarar dubu da da marangi baya dubu da wajen ɗari hudu na suna nan dubu da wani abu ba wani abu ɗaya sabo amma dan in Allah malamin bid'a dan shi da addini da ya kai shari'a saka kira suna wajen ka a gane yau magana ganewa abu ne a hannun Allah kai mu kira mun kan wanda bar annabawan Allah ba mu wannan ya ku bai annabawan Allah mun zana ban labari ya ga wannan annabi ya zo duniya ya yi kira ya yi kira ya kare ya koma ga Allah da mutum daya wani mutum goma wani malamin ta ya gano annabin ya zo ya ƙari kira koma shi ɗaya ga Allah ko bai samu ba ta ga wakilan karka damu kai ɗaya ne kai dai ɗaya kan gaskiya karka damu da ku da yawa ku da mahi yawa a'a ɗaya kan gaskiya za ka za a yi kira wannan mai rabo ne su yi sharar su mai rabo shi ya gane duk mai rabo zai gane shirya mara rabo haka Allah ya gurje shi karka damu haka Allah ya shi amma kiran gaskiya faɗi ake mai rabo ya gane kai ba naka bane ba ba wani abu ɗaya naka na Allah ne me naka ƙur'ani namu ko suna ci tamu me a cikin namu qur'anin ko sunna dukkan mu haka muka so yanda ko haka muka so illa kiran da ake a falka ka a jaka nan a baka wahala a saka cikin bid'a da shirka cikin addini shine kullum to wannan malaman irin da a yau suna fama da ke bata kiran sunna kuma ga ne saka ba haka su ma wancan malaman na banu isra'il haka suka yi ta fama da annabawan Allah addinin guda ne Allah guda ne littafin guda ne amma sai tahrif sun canza sun tawili idan Allah ya faɗa wani annabi cikin annabawan shi Allah ya ce fariqan ya ce kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusum duk lokacin da wani manzo ya zo ya zo da abin da ya saba ma abin da ran suke so bima la tawa anfusum kenan sun yi yan bid'a ne kirkire ne abin da ran su ya musu dama suka kirkira kura daga wani ya zo kuma annabin Allah ne sai ya zo da abin da ya saba ma abinda suke son zuciyarsu ne Allah ce fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wasu jama'a cikin annabawa ashe ƙarya ne wasu ma a kashe su kin babu wani abu sabu a saman ƙasa idan wani kokarin kira zuwa ga sunna kai kokarin tsaya kan gaskiya kakka damu waye kai a ina kake dike gaskiya ko da kai na duniya ci gaba وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون na'am wa hasibu alla takuna fitnatun fa ammu wa samu wannan mutane na banu isra'il ko wannan jagorori yan tamore wa hasibu alla takuna fitna su yi tsammanin abinda suka yi na kashe annabawan Allah ko ƙaryatar da annabawan Allah ba abinda za a yi fa'amu wa samu suka makabace wajen ganin wuta wajen ganin gaskiya suka turmuce ba sa jin gaskiya suka tsaya su kashe su karya takur wannan allah kama su kowa zage shi da laihin kisa ko ƙarta da annabawan allah za a ɗauki zamani sun mata ballawa alaihim su yi laihin imma na ƙaryatawa imma na kisan allah ba su tuba allah su tuba su sun ma'amu suma amu wa samu amu wa samu kuma suka sake yi kuma kenan a wannan abun iyakanta da kai sun shayi su kashe ko su karyata daga ba wanda zo su tuba an kon biyu su sake halin su kenan yace suma amu wa samu suka sake makabcewa suka kurumce kasiran min dewa daga cikin su na malamin malamin tafsir na cewa na ana ne irin yadda suke kashe annabawan Allah misali sun kashe zakariya annabi zakariya su ne annabawan Allah na ƙarshe a cikinsu annabi zakariya annabi yahaya ɗan shi da isa ɗan maryam wannan uku na ƙarshe kaga zakariya abin daga cikin dare da kashi aka imma suna cewa ya gudu ya shiga cikin ice aka yanka har icen shi dai wannan abin da kuma ke tabbatar da irin ruwayoyi amma tabbas cewa ruwayoyi sun zo cewa kashe zakariya akai ya haya shi ma ya tabbata kashe shi akai wanda an cewa wata karuwa ce ta buƙaci wani sarki da yake santa kurin ita gudun mota ya kama ta kan ya haya cikin tarihin su haka nan cikin tarihin su zuciya haka yanzu kurin kan ya haya take su kurin wanda kuma kowa san wannan kashe ya haya shi ya musu musibar cewa a ta ta fuskar masa Allah ya musu kamu kai shi ma kashe shi akai ya haya isan ma an ribe shi Allah ɗauke shi wani halin su ne wani ‘yan baba ne suna annabawa na ƙarshe na bunusa yin zakariya da ɗan shi ya haya da isa isa isa kuma da isa da ya haya ɗan wata biyu da annaba zakariya iya armin ɗan'uwar ɗan'uwar maryam shi ta ma irke maryam don iya armin ɗan'uwarta kenan da maryam da isa da ya haya iya mata biyu suke wata ɗin al'anar salama iya cewa da nisa mai raji na ga ya ta ibna hala iyan hala iyan kana kuzan kuzan ne tsakanin Isa da Yahya kuma Yahya shi ba da bushara da Isa da Maryam bayan Isa alayhi salam fushi ba din wa kusan tauran kai banu Isra'il Isa alayhi salam sun wa wasu tuma ta zina wannan da iya zanin goyo a hannu a goye yace inni abdul da atana kitab waja'alni nabiyya ni bawa ne Allah a san azaban goyo yace ni bawan Allah ne tun an yanzu gobe ba labari ni bawan Allah ne har ma ya sa na annabin Allah kuma ya bar littafi sun iya zanen goyo ka yi girma a zanen goyo ba da wani labarin amma suka ce sahi ne shirka mashi sihiri ne kurum kai ya ci ɗan zane a haka ɗan wa wani bawan Allah suna gawa abin da na mamaki da yau kana sun iya cikin zanen goyo haka ya tashi ya girma suna ta bin shi ba su amince ba cewa ɗan zina ne ƙoshi mazanaci ya ce a kan haka har iya girman su bi shi nan a bi shi nan ƙarshen lamari dai an tsaye za kashe shi Allah ɗauke shi wa suka bari halin su kenan kashe annabawa ba ƙarfafa da annabawa a kashe wasu haka suke tsammanin ba fitina Allah ce wallahu basirun bi ma ya'malun Allah dai Allah iya ganin abin da suke aikatawa Allah ya musu kamu lokacin da yake so wani wanda ba ya rubuta daga sawai ga halin mutane ba wannan duniya ba ta fara ba mu ma ka- mu ne wata yan karshe mu ne karshe cin gwaran wuta ne mu ne karshe haka duniya an jima ana faɗa da gaskiya da ƙarya an jima ana kin gaskiya ga ta kurukuru a hili amma ai adawa a kiya me ka haka rishin rabo na wanda aka kama gaskiya rabo rishin rabo ne eh rishin rabo ne Allah ta cikin masu rabo ma Allah ta gaba لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار na'am anan Allah subhanahu wataala na tabbatarwa sai da ya tabbatar da kafirci ma ka hanya ka magana magana ka hanya kawo abin ka sai da ya tabbatar da kafircin da farko ma sai abu ne mai girman gaske laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah sai da ya tabbatar da kalmomi na tabbatar da magana ga lam ga kad tabbas haƙiƙa sun kafurta alheri tabbatar mana kafircin gare su hakika sun kafurta suwa alladhina qalu wa inda suka ce inna allaha wal masih ibn maryam ai allah masih dan maryam shine allah wannan masu wannan kalma allah ce sun kafurta kafure ne gangariya ba wani shuba kan shi yace allah ka ce wa qala masih shi masih isa dan maryam da suke cewa allah shi ga abin da ya faɗa shi masihi ya yi magana ya yi kira ya bani isra'il ibudullah rabbi wa rabbaku ya bani isra'il ku bauta ta ma Allah wanda shi ne ubangiji na kuma ubangijin ibudullah Allah kullum na ku bauta ba shi ne nima ubangiji na kuma shi kuma shi ne ubangijin kuma a komo a ce wai shi shi ne ma Allah gaba daya da shi ma tabbatar shi ma bawa ne na Allah bawa ne na wannan Allah ya ce shi ne rabbi wa rabbakum shi ne ubangiji na kuma shi ne ubangiji innahu ɗan wa yanda lamarin ke ciki man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani kuma ka ce shirka kullum a nan mu gobe ya ce muku ayi kudin tsayi mai tsayi tsaye sihiri shi tsaye shirka tarayya ka yi asusiyan wani cikin wani mari ka haɗa Allah da wani ma'ana duk abin da Allah ke da haƙƙi da shi shi kaɗai na tauhidi ko ba a kiran kowa ba a dogara da kowa ba a rantsuwa da kowa ba mai halitta ba wadda abin da ke haƙƙin Allah sai ka yarda wani iyayi Allah ke kira wajen ibada wani bin bukata ya ka samu mutum iya kiran aljani mutum ya lalace iya kiran aljani iya kiran ruhani rauka ya ilu dam da ya ilu to ka kirayi jibril ka shirka da Allah ba wani ruhanin da ka jibril an ta ta yi ruhanai su aljannu ne musulmi musulmin aljannu ne to ko jibril ne ba kiran kowa ya Allah dole kai dole kiran malaka jibril ya shirka da Allah shirka ce da Allah Allah kowa ba Allah ce Jibril ba wani Allah kuma shi ma cikin bawa na Allah ne kaskantacce gaban Allah ba shi wata kima wani wani matsayin da ce wai suna gobe da Allah ma ce wai shi ma ko- kamar da wani wani ne dan uwa cikin yana da zai bayyana ma wai iya magana na wani wani jandarma a cikin jandarma ne a cikin ta hanya kace ko la ko in zala ya san in zala wai mu ce wa annabi wa annabi wa annabi wai wa annabi wa- wa wa mutum ne wai zaka zaka ta to kai da yawan annabi ne ne ta jirgin ni jirgin kana Allah ne Allah ka tawo jirgin annabi kana Allah ne eh ka kana Allah a wurin ta jirgin annabi kana jirgin kana Allah ne kuma shi washi ne suka Allah sunna shi su suka washi suka da kiwa to yanzu da kuce yanzu da ya kuce annabi sunne sai ta to kai yanzu dan wani Allah ka ji mun annabi ne ne sai shuru ta ne ko ne kana kana Allah ne ko dan wa kullum mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne bangaren halitta amma maganar daraja da matsayi da yake da mu shi ne ma abin bi shi ne shugaban annabawa da manzon ba mu ba amma a hudu yadda yake mutum ne bangaren halitta ba shari'a amma wajen daraja sai mai yake da mu to shi ga wannan shi zai suka kali sunna a wacce annabi kana Allah ne ka ga wannan shine matsala wannan shi ga shi da yake Allah shi dan Allah shi take bai da abokin tarayya kowa ba Allah ne da mala'ikun da annaba babu wani annabi makusanci ko mala'ika ba kowa ba yake da Allah a wata ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam labari yace da rajul Isra'il miraji yace ra'aytu mika'il haka jibril kal hisr bali yace na ga jibril haka mika'il ya ce wala na gansa a yadda kamar tsohon sirdi tsohon shuɗa sirdi a yadda ɗasgar a yadda ce gansu shi na san zaka kai gaban Allah haba dan wa Allah da bai bi tarayya da kowa ba wani wanda yake sanci da Allah Allah ba kowa ba shi bai da abokin tarayya kenan magana eh shirka to duk abin da ake shirka abinda Allah subhanahu wataala ke da haƙƙi da shi sai ka ba wani bawa wanda ba shi mutum ne aljini ne yau ana kira Allah mun san inda bukata Allah ya kira sai ka kira yi masu kira wasu malumai ko ya wani madad imi a bai agaje shi ko irin masu kiran aljannu ko na da ya yi ka duk wannan shirka ce ka ce wannan shine shirka ka gama wani da Allah to isa ya ga mutanen shi cewa innahu man yushriku billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljannata haqiqa Allah ya haramta mai aljanna haramu shi gare shi kidan ba shi ba aljanna dan mutum wannan zaka iya laifi in Allah so gawarta maka kuma bai gawarta maka dai ma azaba bakin azaba baka dauma wuta shine hadarin hadarin shirka shi sabo jiya da ka jima a wuta ka babbake ka zama gawayi ba dawama amma shi ne Allah ma alƙawarin zai saka maka aikin da kai na imani ko da ko da fitaccen zarra ne amma shirka duk wanda ya je ma Allah da shirka wannan abu ne an tsare sai manzo Allah ya ce maka kai shakka jin da kauce kabarin mushriki ka bashi bushara da wuta dan wuta ne kurum billahi ke magana mutumin da amma mushriki kafiri gangariya kun dan wuta ne yace duk wanda ya hada Allah da wani faqad harrama Allahu alaihi aljanna haqiqa Allah ya haramta mai aljanna ya ce wa ma'awahun nan iyawa ka ce mishi aljanna iyawa yoni gida da bai huta ya ce a babu aljanna haramta gare shi kuma makoma shi gidan wuta iyawa ce bai aljanna wani daban ba a bayan bai a shiga aljanna haramu ce to gidan wuta ne makoma shi ka kuma ce in ta zala arabi in ta zala arabi to wani wuri ne ake arab wani wuri ne tsakanin wuta da aljanna wannan za a yi dan talle wanda aikin sai zo daidai milal nan bai rinja nan bai rinja ba kayan a yi dan tamar kayan a dan a tsarin hisabin komi da komi suke tsaka busu buta buta aljanna amma a duniya a lahira gida biyu ne fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir wasu kungiya kurin a aljanna muna fata muna ciki wasu a can wuta sa'ira Allah ke yi kin lahira gida biyu ne kurin gidan aljanna gidan wuta babu na uku wannan dan lokaci ne kun za a yi kenan an Allah ya ramta mai aljanna kuma ya ce wa ma'awahun nar makoman shi gidan wuta ne kuma Allah ce wa ma lil zalimin min ansar wa'annan azalimai duk wanda yake azalimi mushriki kafiri idan Allah ya kama shi da azaba ba mai zawwa ya gaje shi bai samu dan taimako mai taimakon shi ya mai hudu shi cikin azaba Allah ya ta yake nan Allah ci gaba
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم نعم لقد كفر الذين قالوا inna allaha thalithu thalatha nan ma dai Allah subhanahu wata'ala sai da ya tabbatar da wasu haruffa ko kalmomi na tabbatar da gaskiyar magana sai da Allah ya tabbatar da kafircin ma na mace laƙar kafar allazina qalu haqiqa sun kafirta suwa allazina qalu wa'inda suka ce inna Allah salisu talata Allah abu uku ke Allah nan me yake zai wani aqida cikin aqidunsu cewa da Maryam da Isa da Allah abu guda ne Hasana baka misali da da rana sai za shi ai kaga yanzu rana ta ke rana a guda ne ko amma akwai kaskon rana akwai zahir rana kuma akwai hasken rana amma duka ce ake rana ina wai abu abin da ra'ayi na bin hira ce daga kwallo ra'ayi na kwallon hira ce haka suke hira wai daga rana na ce rana rana guda ce amma akwai haskenta akwai kaskonta kuma akwai zahinta to shi ma wa Allah da isa da wajen duk abu guda ne Allah ke to wannan kalma Allah ta duk masu waɗin wannan kalma Allah tabbatar cewa kahure ne ɗan tarnita kenan abu uku nan abu uku zama abu guda Allah ne ƙarya ce Allah ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta a sama ko ƙasa da Allah ya da bauta ma ɗaya ne wani shi mushkar duniya duk wannan suna masu sunan ilah ilah ilah to Allah ce ilaha guda ne waye ilaha guda shine Allah sai ma ce maganar cewa Allah shine sunan da ba wata bakar wata fasara ko ba haushe ne kai ko ba zabar mai ko ba barbare ko ba barashi ko ba ingile kurin Allah ce mai Allah kurin sai sa malaman teoloji na abin turanci na ilimin addini suka yi wani gyara a littafin addini na yanzu akan na da aka karanta da Allah ya ga wajen la ilaha illallah ya sa ya fada duke ji ya fada duke ji babu ilaha babu babu an bota sai Allah yanzu ga an sa ya fada duke kallan ya fada duke kallan kalla Allah ne ya fara jiya sai Allah jiya shi ne ila shi ne ila wanda hatta ƙunin shawa sauran al'ummomi sun sa akwai Allah babba amma suna ga an ba da dama rike ila hatta mutanen nuhu alaihi salam farkon mushrike a duniya farkon shi suka sama kasa ta mutanen nuhu sun san da Allah ba su inkarin Allah mutanen nuhu sun san da Allah mushkilar su an ba da dama a rike ila ilaha wanda ko da al'umma ta rike suna son ruwa suna son arziki ka kiraya don biyan bukata shi da ita kenan ilaha ɗaya ne amma allahu ɗaya ne ilaha iri iri ne to kai musulmi ko duniya gaba daya sun rike kowa irin na shi shi da ake cewa kenan allahu kowa ya ce ma allah allah kaka fasara kai bahaushe ka ce allah ka ce ubangiji allah kuma allah ke sunan allah allah haka ba zamar me eh haka allah in ka ce god ilaha ne god ilaha ne ubangiji ilaha ne irkwai ilaha ne eh joba ilaha ne eh duka wannan gaji ba duka babu wani sunan Allah duk isma ilaha ne to yanzu kenan gaba daya mu abinda Allah da shi duk duniya babu wani irkwai da gaskiya babu wani ila babu wani joba babu wani gwal babu wani jiye gaba daya kai Allah shi da kurin ilaha duk wani kowa ya jina shi kowa ya jina shi kenan mu muna da ilaha waye ilahin Allah shine la ilaha illa Allah to Allah bai yarda ba a rike wani ilaha ku yi naku a can da lata da uzza wani uzairu wani isa ko illa shi wani a yanzu zai kira wani malami wani zai kira na aljani duk wanda ka kira bai bukata kana shi ilaha duk wanda ka kiraya kana cikin matsala irin mutum musa daga bala'i gadan gadan na kwace la ilaha illallah ko subhanallah ko kai da ya shehu wani Allah ran da dole ta abu ko san kowa mun da tsahiya karke an ba zaka ka tuzo ba bai tsoron da fada ce ma ya shehu mata jani ya shehu abul qadir ko ba yi wannan abin da abin da ake a cikin rayuwar mu tana kuskure ne kuskure ne kira wani ba kira kowa ba kira shehu eh ba kira dan uwa cikin masu da awa ya je agadas an yi wani aka yi wata wata wani aka wani hajji kwamfani shi agadas kusan gidan tsohuwar kusanta ne abin kwamfani ne su daram daram sha take ya shahu ga ranarka dan amir ga ranaka sai haka take ce wallahi sai shi ka ce uwa kira Allah kira Allah ta ta kira da irin yau ta ranar shi eh yau yau ta ranar shi yazo yazo ya agaji kaga obi ka shigo kusan gidanta kaga obi da suka rubu ya hada kusan gidanta ka ke washe shehu garan naka wani shehu an to shi shehu wanda kira kai in ka kira shi in wani wani akwai kuma mai yawa in wa duk wa'in da kake ana kira mai yawa an ka kira ya an ka kaga da su mutanen kirki ne mabiya ne mutane soyayya take kan saka na haka labarin abdulkadir jelani abdulkadir wanda cikin ina kamar su wannan imamu zahabi irin su ibn taymiya sun sa shi cikin layin bayan Allah na kwarai amma sai ran ce jiwa mata jani abdul qadir kai kai yamma da sunan abdewa kakka ce shi wadiwa a su ne mutane ne soyayya suke wasu suka lalace cikin almajiran suke mabiya suka sa ake kiran shi ba Allah ba shi bai yarda ba da tawon shi sun karyata kiran shi kiran wani Allah sun hana nan ga dan fodiyo nan ga dan fodiyo Allah zai ga shi dan fodiyo wannan yawa dan fodiyo wata abu ana abu ga Allah Allah shi kan gumi abu ga gumi rahimu Allah yake cewa wata rana wani malami din Saudiya sun ta ziyar kabari a cikin kabarin wani mubari na dan fodiyo da suka dawo sai ka ce abu ga gumi yace wallahi da wannan malamin iya ina iya cikin wannan shekarar ina jin shi a raina amma gaskiya da nake kabarin shi gaskiya ya faɗi gare ni sai gumi ce iya na aure shi gumi da ba sai zai magana akwai littafin dan fodiyo da ya da hannun shi inda yake magana ta irin masu kiran abin da ke kabarin shi irin yadda ya magana kan kiran kabari irin da ake ma kabari ya yi ta yi musamman dan fodiyo sai kuma hudu ta ya ce karanta nan magana da ta yi shi ya karanta karanta ya ce ya hamdulillah Allah ya shi kada shi ya hudu amma mabiya sun zo sun zalace sun suna shirka da Allah kan kabarin shi irin su imamu shafi makaranta labarin su kina dan kaga ana wa wani mutum wani abu kaka ce shi hudu da yawa yan bayan da suka lalace shi dan yaudare su ku da mana shi ya cikin sharri shi dani sai ya biyo baya wani mutumin kwarai sai ya biyo baya ta hanyar wannan sai da kuke mishi sai ya juyo da ka yan wa ilaha ɗaya ne ba a kiran kowa sai Allah in za ka hada Allah ka tashin Allah ba ka kiran kowa sai Allah ka ga hadari ka kira kowa sai Allah sai ta yan wa hadarin da yake ciki yau mana yau misali mota ta kubce maimakon wani iya ya Allah la ilaha illa la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin wani subhanallah sai kada ya shehu ya shehu ya alqadir ya sai aka ce koram sai aka wuce direct ina ka tare Allah ka san ba ba ba yanga maka ba ka mutu kana kiran wani Allah shi ne ya mutu ya kiran Allah kai ka mutu kana shirka da Allah ai ba yanga maka da mutu ba to shi ne haɗin da dubu mutum yake cikin wani halin yace Allah Allah shi da mu yan Allah kun kashi ne malbi na mu kashi ne kun Allah shi da mu bada kenan Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha haqiqa sun kahurta waɗanda suka ce Allah abu uku ke Allah wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abun bauta da gaskiya sai ilaha daya wa illam yantahu amma yaqulun idan ba su haka ba wannan abin da suke wadi na dangana ma Allah ɗa Allah uku idan ba su hasa ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lalle wa'inna wasu kafirta daga cikin su Allah zai kama su da azaba mai tsanani tun daga duniya haka lahira ana alƙawarin Allah ne kama su da azaba a cikin sai Allah ke cewa masu wannan aiki afala yatubuna illa Allah wa astaghfiruna in wa ga wa'azi ya gabata ga bayani ya gabata shin ba za ku tuba ba zuwa ga Allah mana ku hasa irin wannan kalmomi wasu ga firunau su nemi gafara ta Allah kan wannan miyagun kalmomi da suke yi nan akwai jan hankalin tuwon layin da suka yi na kira dangana ma Allah da Allah ku ne duk da haka Allah iya kira iya neman su zo su tuba ku zo ku tuba ku koma zuwa ga Allah kuma ce afratu minallah me wa at-tauba at-tauba ruju' ka ƙetare iyaka ka je inda aka hana ka yanzu mai a tauba raja ka komo inda aka ce ka tsaya kun ji kalma mara kyau Allah uku ne Allah isa Allah ne yanzu ku dawo inda aka ce ku tsaya Allah ɗaya ne wasu ta kafiru nau kuma ku nemi yayiya shi ne yawan gafara ku nemi laihin da kuka yi na baya Allah ya gafarta mu mun dawo daga inda muka je an ce kan mu je mun tsaka gona yanzu mun dawo kuma ku nemi ga Allah lai kai Allah ya yi muku shine tuba da istighfar ku tu ba za ku tuba ba ku koma zuwa ga Allah ku nemi gafara ta Allah alhali wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne Ya Allah ci gaba ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون to wannan magana da ake kan Isa dan Maryam Allah ce mal masih ibn maryam shi masih dan maryam ma'ana Allah ya takaice matsayin shi ba wani abu bane ba daban matsayin shi illa rasulu manzo ne cikin irin manzanni arkalat min qablin rusul wanda ba shi bane ba farko kahin yazo manzanni da yawa sun zo amma shine karshen annabawa ko manzannin banu isra'ila eh shi ne ma na ƙarshe kenan me ya sabu me yasa ba a ce ma sauran alloli ba ko su ma Allah ko ɗiyan Allah duk annabawa ne amma abin mamaki ne an yi adam ba uwa ba uba aka yi da ƙasa bale shi isa da uwan ma an abin mamaki ne ke babu wani abu sabo da ya gabata za ku zai sa ku ɗauki isa dan Allah isa Allah ya ce isa manzo ne karkalat min qabl su kahin yazo manzanni sun zo ita kuma ummu baban shi siddiqa uwar shi kenan ita kuma siddiqa ce mai gaskanta maganar Allah ce wani wata ita ce daraja bayan annabci siddiq haka aka abubakar siddiq siddiqa ce kana ya akulani ta'am isa dan maryam maryam da shi da uwar shi dukansu sun kasance ya a kula ni ta'am kenan bayi ne kaman kowa suna bukata irin ta kowa har ma suna cin tuwo suna cin abinci yanda kowa ke da bukata ta ci da sha su ma suna da ita idan kuma an ci an san da huddawa eh in an ci da bukatar huddawa ita kanta cin bukata ce ta dan adam ta mai rauni sun kasance suna cin abinci to yan wayo shi in ba rawani ba rashin tunani za ka ɗauki mai wannan matsayin kamar matsayin Allah ya ce unzu kaifa nubayyinu lahum al-ayat dan uwa ba Allah ka diba duk wannan bayanai da Allah ke kai Isa matsayin Isa waye Isa duk wannan bayanai da ake yi ka diba kaga amma har yau akwai masu ɗaukan Isa Allah ko dan Allah suna bashi matsayin Allah har yau kaga abin kenan ba wa'azi bane ko kullum rashin rabo ne ka ji bayanin da Allah yake kuma ka ji mutane a yau da duk wannan bayanai da ake ayoyi daki daki in ka ji wannan bayanai sun manzo anna yufakun sake ji bayan ka diba waɗannan bayanai da hujjoji da ake kawo an kare sai ka sake diba ka kalli mutane yadda ake karkatar da su zuwa ga bautar wani Allah zuwa ga ɗaukar isa Allah ko dan Allah Allah shirye da mu dan wannan da lokaci ya tafi muna fatar Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba da sauran karatu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته